الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah ya gashi yau wannan rana rana asabar ashirin da hudu ga watan ramadan ko ashirin da hudu ko ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai goma sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku miladiya annabi isa alaihi salam cikin yarda Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaci a insha Allah to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء بنيناها والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون
Allah ta'ala ya ce was-samaa banainaha bi'aydin wannan sama wacce muke gani Allah ya ce mun gina ta bi'aydin da ƙarfi namu wa inna lamusiun lalle mu masu yalwatuwa ne masu yalwa ne ko masu yalwatarwa ne a ganin yadda ake ganin sama iya ganin ka daga sama ba kunci duk iya tafiyarka za ka ganta ainihin wato yadda kake ganinta e wannan ƙarfin ainin yakan zo a kan ma'ana yakan zo a kan loga in ka ji ainin sai ka ji kamar hannu to malamai sukan fassara ainin cewa kamar nan a wajen malam ya ce ƙadiruna da Allah ya ce wa ina wato lamusi'una ƙadiruna yuqalu adir adar rajul adar rajul yahidu aikawa bil hamza ada aidi din nan karfi kenan da karfin jimalan mai sawi kenan wa inna la musiun lalle mu masu yalwa ne masu yalwatarwa ne ga halittar da muka yi eh lalle Allah yayi gaskiya domin za ka ga wani guri Allah yana faɗin cewa ƙasa duk yadda ta kai da faɗinta da sama da ta kai da faɗinta to idan mutum abu ya mai kunci sai ka ga abin ya zama yadda yake zama ka in ka kalli sama sai ka san akwai yalwa to
والأرض فرشناها فنعم الماهدون Allah sai ce wal arba ita kuma ƙasa farashnaha muka shimfiɗa ta ai mahadnaha muka shimfiɗa wannan ƙasa Allah sai ce fa ni'mal mahidu madalla da masu shimfiɗa ta mu kenan inji Allah malam sai ce nahanu mu da muka shimfiɗa wannan ƙasa madalla da wannan shimfiɗawa da muka yi muke ganin iyaka ganin mu yadda muke ganin sama ba ta da iyaka to haka ƙasa ma duk inda za ka tafi za ka ga ainihin ta ishe ka wa ni'mal mahidun madalla da masu shimfiɗa mu kenan
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Allah sai ce wa min kulli shay'in daga komai da kake gani komai ne ne kalakna zaujaini mun halicce shi nau'i biyu miji da ta mata kulli shay amma sai ce wa min kulli shay dan kada misalin naka yayi gaba daga komai in kalice nau'i biyu malam sai ce sinfaini kazzakari wal unsa kamar a ce namiji da mace wajen abin da ya shafi halitta da muke gani kace sama sai ka ce ƙasa yanzu muka gama maganar sama sun sai ka ce ƙasa wasama a banaina ha wal arba farashna ha kaga sama ƙasa kaga nau'i biyu kenan za ka ce rana sai ka ce wata kaga nau'i biyu kenan za ka ce sahal sai ka ce jabal dutse da abin da yake sabanin dutse shine sahal da abu mai sauki wanda ba dutse wanda za ka ɗauka kamar za kamar ƙasa sahal kenan ko yashi ko turbaya shi ba dutse ba ne ko abin da za ka ɗauka ka matsa shi wanda shi ba dutse yake ba kaga dutse ma yana da kamatarsa kenan akwai zafi da sanyi a ce yanayin zafi yanayin sanyi kun gani ko a ce wannan abu mai zaki ne ko na ce abu mai bauri ne haka ko dai ga sunan dai ko a ce haske wannan duhu ga sunan komai daga gani in ka ɗauko cikin dabbobi duk dabbobi gaba ɗaya haka kwari dukkan kwari ko baka sani ba namiji da mace duk halitta gabaki ɗayanta in kulli shay kalakana zauje ne limaza sai Allah ce da Allah kun tazakkau saboda ko kowa wa azantu to kun ga sai malam yace ai ai fata'lamuna anna khaliqal azwaj fardun in ji malam Suyuti ya ce Allah ya yi haka ne domin kusan wanda ya halarci nau'ika namiji da mace namiji da mace fardo shi kadai ne ba ta abu duna ku bauta masa don Allah ya nuna muku ilahiyyarsa wahadaniyarsa shi wahadahu ne shi baya da samata baya da abokin tarayya shi yasa dukkan halitta ya sa su nau'i don a bambanta ku bayi ku bambanta domin halitta gaba ɗaya hatta yanayi mata ce fishi farin ciki ko damuwa farin ciki ko murna da bakin ciki kaga wannan shi ma zauje ne ne to duk abin da ka sani hatta halittarka in ka duba sai ka ga ga dama ga hagu komai Allah ya yi biyu namiji da mace duk wannan Allah ya yi mana ne domin mai domin mai imani cewa shi fa shi kadai ne sai sa ya halittu gaba ɗaya ya haɗa su cewar duka nau'i ne namiji da ta mata to Allah sai ce fafirru ku koma zuwa ga Allah shine alfirar in za ka fassara farra rugawa ruga da gudu farra sai ka ji larabawa suna cewa farra watar ka nasibu ya gudu ya balladansa to fafin ru'i lallahi gudu ku koma wajen Allah ku bayan Allah malam sai ce wannan koma wajen Allah din ai ila sawadihi min iqabi ku koma wajen ladan Allah ku rabu da gudu daga fishin Allah azaban Allah bi an tudiku wala taso yanda za ku bi Allah ka ku saba ma shine guduwa zuwa wajen Allah inni lakum minhu nadirun mu'min lalle ni Allah ya fada Allah yake fada lalle ina muku gargadi daga ainihin ubangiji din saboda me kar ya damke ku nan malam mai mai sawi da ya ce fafin ruhi lallah malan sawi sai ce wal ma'ana ma'anar wannan aya haisu alimtum ya ku bayan Allah yanda kuka sani annallaha wahidul la sharika lahu cewa Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya wa annahu darrun nafi' Allah shine mai cutarwa kuma mai amfanarwa al-muti al-mani shi yake badawa shi yake hanawa falja'u ilai malam sawi sai ce ku koma wajen Allah kenan wa har'u ila ta'ati ku sauri ku tattaka ku ruga zuwa wajen biyayya ga Allah sai malam yace wal firaru maratibun ba an ce fa birru ba sai ce fal firaru maratibun rugawa ko a koma wajen Allah matakai ne inji malam Ahmadu Sawi sai ce fa firarul amma min al-kufr wal ma'asi wato komawa ga al'amma kaman mu kenan al'amma sune mu musulmi lokal mutane su ne amma kamar mu kenan to mu firaru in mu ko- mu koma wajen Allah ya yake mu bar sako mu bar kafirci da sabon Allah ila al-iman wa ta'a mu koma imani da biyayya ga Allah shine firarul amma da Allah ce fa firru ila Allah al-firaru nan na amawa irin mu to shi ne kabar kafirci kamar ya kenan kabar saban Allah in kafiri ne babban kafiri ya bar kafirci ya koma musulunci in kuma musulmi ne mai riya to ya bari ya dawo ya ci gaba da ainihin wato bauta Allah kuma ya daina saban Allah shi ne fafirarul amma min al-kufri wal ma'asi ila al-imani wa ta'a sai ce wa firarul khassa malam ahmad sau ya ce akwai komawa ta Allah wadda ke ta mutane na musamman manya kenan sai ce min kulli shagilin an Allah mutum ya bar dukkan abin da zai raba shi da Allah kulli shagilin an Allah duk abin da zai raba ka da Allah madauke sarki komai ne da shi watsar da shi wannan sai manya malam sai ce kalmali walwalad kamar dukiya da ɗa innama abuwalikum wa auladukum fitna kamar dukiya da ɗa agani yasa na ce na manya ne wannan mu yanzu nan dukiyar muka samu ai neman ta muke eh mana haka ƴaƴan ma su albarka fata muke shi yasa na ce muku na manya ne wannan firaru na manya kenan ka bar komai kenan in ka ce Allahu akbar wai abinda kake nufi shi yasa hatta Allahu akbar ta sallafa akwai ta manya akwai ta akwai ta irin tamu local Allahu akbar Allah bai girma irin tamu kenan akwai kuma Allahu akbar wato ka dauki duniya da abinda kake ka watsa ta kenan kawai Allahu akbar duka ka bar wani abu ba Allah ba to wannan ita ce malam yake magana wato wannan firaru din ta biyu kenan ta alkhasa eh min kulli shagilin anillah kalmal wal waladi ila shuhudillah kawai ka rika shahada ubangiji shuhudi shine shaida Allah ba ganin Allah ba la tudrikul absar ba kallo ba shuhudin ubangiji shuhudi shine kamar yadda malam yake faɗa manzo Allah ke faɗa ta abudullah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah bayan ba ka ganin sa dai amma gashi kamar kana ganin Allah shine shuhudin Allah kenan mushahada ka rika kallon ai da abin da nake Allah na nan in na kalli kaza kaza Allah na nan in dai kaza Allah yana fa gani na kamar kana ganin Allah shine shuhudi sai ce wal inhimaki fi ta'ati da kuma fadawa ka nutsu ka shagaltu wajen biyayya ga Allah fala yusraf juz'an min ajza'ihi li ghayri Allah kada ya canja wani yanki daga yankin ubangiji zuwa wani Allah a ce wannan harka Allah ce ka maida wani ka ba wani Allah kar kai wannan wannan abin na Allah ne ka ba wani Allah kar kai wannan sai ce fa kama anna Allah fi kalkihi fi kalkil abdi wahidu kama yanda Allah wajen halittar bayan Allah shi kadai ya halicci bayan Allah fal yakun al abdu fi iqbalihi ala rabbi wahidan haka nan bawan Allah ya kasance ya karbi Ubangiji shi kadai ne ma'ana Allah shi kadai ya halitta halitta to kai ma ka zama Allah ne kawai ka sa a wajen bauta masa an gane shi Allah ya kadai ta wahdahu la sharika lahu kai ma ka kadai ta wajen bauta masa shi kadai ba ka ganin duniya ba ka ganin mata ba ka ganin dukiya ba ka ganin yaya ba ka ganin wane ne waye waye duk karon ka duniya ba ka ganin su Allah kadai kake kallo na sai manya Allah samu daga cikinsu. A ba dogewa za ka yi baka ce, eh, kamar yadda na ce sai manya ɗin kuma, to kai baka so kai gaba. Waye bai so daga aji ɗaya ta ba aji biyu. Ah, ai fata za mu yi, mu fata cikin wannan karar kai. Imana, taragon farko, ko tafiyar da ake ai akwai BIP, da Allah jama'a waye bai san BIP. A jirgin sama akwai BIP. a mota haya akwai vip a wurin hotel ma akwai vip kai duk inda kuke tunani a rayuwa akwai vip akwai na mutane na musamman ko taro ake yanzu nan ana taro manya sun zo yanzu da limamin gari ya zo suka yanci kuɗa kuɗa na galiman nan ba haka ba ne sai ga galiman ya duk kowa an keta an buɗa masa shi zai je ya zauna wajen manyan da aka zo gurin vip ke to waye bai san wannan amma ka zama lokal shikenan ba laifi in ka shigo cikin karab kai amma ya kamata mutum ya yi fatan ya zama ya yi gaba shi kuma wannan ana samu ne da da'a ga Allah in ka dage ka ci gaba da da'a Allah to Allah sai rika tarakki imani yazidu wala yanqus haka malamai suka ce al-imani yazidu wasu suka ce yazidu wa yanqus wa yazidu wala yanqus imani yana daduwa ne yana daduwa yana daduwa bi ta'a kana yawan bin Allah kullum da in izib ɗaya kake na Qur'ani yanzu yin fizibbi kake kila da in kana sauka a sati yanzu kila a sati so biyu kake sauka to tarakki na imani yana samuwa kenan da da da kyar kake sallah ta nafilfili amma yanzu sai ka jima an baka nafilfilin dare ba ka jin daɗi to imani tarakki na imani na zuwa kenan to ana wannan halin to sai ka ga ka je wannan matsayin da da malam yake faɗi Allah sa mu midiya to shine ولا تسألوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين To kafin nan wannan bayani da aka yi sai malam ya ce wa fi zalika fal yatanafasu mutanafisu. Duba cikin sawi ko sai ce wannan na karshen da na farkon da na biyu wa fi zalika fal yatanafasu mutanafisu. Masu rigengeniya wajen alheri sabiqu ila maghfirati min rabbikum ila alkhair. Masu kokarin su je wajen alheri su dage fal yatanafasu mutanafisu. To sai Allah ce ne wala taj'alu ma Allah ilahan akhar. lallai kar ku haɗa Allah tare da wani Allah wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar wala taj'alu ilahan akhar ma'allah fasara za ta fi tafiya ne wala taj'alu ilahan akhar ma'allah kar ku haɗa wani Allah tare da Allah ilahan akhar jabu ne amma Allah shine original an gane shi yasa Allah ce kar ku haɗa musulmi kar ya saki ya hada Allah da wani la taj'alu ma Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ina muku gargadi akan hada Allah da wani Allah kuma mai bayani kururu ko karara ko baro baro da hausar da za ta iya dauka ina muku bayani karara domin kar ku fada in kuka duba nan ma malam ya ce ashara bi zalika eh sai nan yake cewa a wajen wannan sai ce wala taj'alu ma Allah ilahan akhar ashara bi zalika ila anna ta'a sai za ku ga na zo da sawi yace ashara ila bi zalika ila anna ta'a la tanfa'u ma al-ishrak wannan wala taj'alu ma Allah ilahan akhar yace wannan yana nuna cewa da'ar Allah biyayya ga Allah la tanfa'u ma al-ishrak biyayya ga Allah ba ta da amfani inda kana shirka da Allah can wancan aya ina jin imamu ibnu kasir ma ya kawo maganar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah sai imam ibnu kasir yake cewa kaga wannan ga shirka ga kuma wani wani da'a bai da amfani shi yasa muka sha gaya muku cewa wannan ba ba hujja bane akan mutum yana da tauhidi to misali kai ne ka ɗauko wannan abin lokaci guda sai ka tabbatar da shi wannan biran da yake hannu suka ce ga biro jama'a amma babu shi kuma ga biro babu shi mun gane me nake nufi ga abin ka tabbatar da shi amma kuma sai ka ce babu sai ka ce wannan biran rubutu nake yi da shi amma kuma ni ban yi rubutun da shi an halarci wannan biran don a yi rubutu da shi amma ni ban yi rubutun ko ba zan yi rubutun ba to me amfanin bira yana da amfani ba ya da amfani to shi yasa wancan guri da suke cewa suke kafa cewa wa hujjar tauhidi suna da tauhidi sulusi na tauhidi ƙarya ne wannan wannan fahimta ce ta daga baya bayan nan ba fahimta annabi bace ba fahimtar sahabban manzon Allah bace su ne almajiran manzon Allah ba wanda zai dauki ilimi original ilimi irin sahabban manzon Allah to ba su fahimci haka ba wala ta ja'alu ma wato da Allah yake cewa idan wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ko wani gurin sai ce kalakawun al-aziz al-alim ko ce al-aziz al-alim mabuwayi mai sani shine ya halicci sama da da abin nan ko Allah wannan magana ba ta da wani amfani ga tabbatarwa ga korewa ga tabbatarwa ga korewa an tabbatar an kore to ina amfanin sa shine misalin da na kawo muku yanzu to shine nan malam yake cewa wannan yana nuna idan kana da'a da shirka Allah ba zai karba ba waliza karrara shi yasa malam ya maimaita kauli inni lakum minhu nadhirun mubin shi yasa Allah Allah ya maimaita wannan magana illa kum minhu nadhirun mubin ina muku gargadi ina muku gargadi akan kar ku saki ku bauta wani Allah din saboda ina muku bayani sosai a sai ce fal faizu wanda ya samu rabauta inji malam sawi min jami man jama'a bainat ta'a wat tauhid wanda ya samu rabauta shine wanda ya haɗa biyayya ga Allah ga tauhidi alhamdulillah wanda ya haɗa ga tauhidi ga biyayya ga Allah shi yasa an ka dauko kawaidi amma sarki bayan Allah eh farko sai kaga an ce ma alwujudu wal qidam ko haka muke karatu wal baka sai ka gama kawaidi tauhidi kenan ko ka san Allah shi ɗaya ne ga sufofin Allah ga sufofin da ba su cancanta a danganta Allah da su ba mustahilai ga yadda za ka san mala'ikun Allah a nuna maka a nuna maka tauhidi tsantsa sai ka san shi da Allah jama'a ba haka littafan mu suke ba duk littattafan mu ku duba ku ga su qawaidi su ahalari su ishmawi su iziya risala duka za ka sai an fara shimfiɗa maka ka san tauhidin Allah ka kaɗaita Allah wajen bauta kadaita Allah wajen komai sannan sai a tsunduma a ce ta wusan yanzu ka fara sanin hukunce-hukuncen ruwa ka san matsayin ruwa na tsarki ka san ka iya tsarki ka iya alwala ka iya sallah sai a danna sai a tafi sallah a azumi haka haka haka har ka san dukkanin ibadun da ake so ka koya haka muke yi sai ce falfa'iz man jama'a bayna ta'a wa tauhid wal ma'ana imam ahmad sawi sai ce ma'anar wannan aya wala taj'alu ma allah ilahan akhar zuwa karshe la tansibu wasfal uluhiyya li ghayri allah la tansibu wasfal uluhiyya li ghayri allah kar ku danganta sifar allah da wani allah fa innahu la yastahiqu ghayru saboda sun fanta allah da wani allah baya cancanta in ba allah din ba jama'a sawi ne ba a hannu kun gaishe ko kun san waye wanda rubuta sawi ahmad sawi sufi ne jalalai ne masu bi ne sufaye ne duka to mu yanzu aka yi mana tauhidi gashi fasawi nake karantawa yanzu za ku ga ban zo da takardar nan bari in ƙara maimaitawa wal ma'ana la tansibu wasful uluhiyya li ghayri Allah ma'anar wannan aya kar ku hada siffar uluhiyya li ghayri Allah uluhiyya siffa ta Allah ku sa wani Allah fa innahu la yastahiqu ghayruhu ba ya cancanta ka haɗa Allah da wani Allah wajen komi ne na Allah ba. Misali maganganun da ake ta yi, iyaka na abu da iyaka na sa'ido, ya Allah kai kaɗai muke bautawa, ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka. Haka ne? Sai suka ce, taimakon, amma akwai wani na halal, wanda wai ɗan Adam zai iya yi. Ka ji wani macewa. Akwai ɗan wanda ɗan adam zai iya yi ban da shi kamar yanzu in ce da Allah wani ta shi ka ɗaiba mu ruwa ina jin kishirwa sai ka je ka ɗauko mu ruwa ka kawo mu to ai wannan ni na iya shi ma da nasa ya iya ni da na ce wani ɗaiba mu ruwa ai na sa shi ko shi kuma wani sai tashi ya je ɗaiba mu ruwa na sha to wannan ashe zai iya kenan shi yasa ya taimake ni kun gane karatun to sai muka ce ko wannan idan baka sa Allah ne ya sa na cewa na ɗebo mun ruwa ba shi kuma wannan waye ya sa ya tashi Allah ne da ya je ɗebo ruwan ya kawo mun waye ya sa ya kawo ruwan Allah ne da na sha ruwan idan Allah bai ga dama ba sai in dinga shan ruwan ruwan ya zama jini haka ne ko ko kuma in dinga dukkan ruwan in ji kishirwar na nan saboda me saboda Allah bai so in sha ruwan domin kishirwar ta tafi ba to sai suka ce a abin da wannan wai sababi ai za ka iya yi wannan wai mutum zai iya yin wannan to ka gama tauhidin bai kai ba kaga tauhidin su anan bai kai ba ko domin wannan maganar da suka faɗa cewar wai akwai abin da ɗan adam zai iya yi banda shi abin da Allah kaɗai yake da shi ne iyaka nasta'inu Allah kaɗai yake ba da lafiya shi yake ba da arziki shi yake ba da wadata shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake azurtawa shi yake irin wannan abubuwa shi ne wai ba za ka haɗa kowa shi kaɗai ne na Allah ne wannan haƙiƙa man yadda haka ne amma wannan ɗin ma na Allah ne ka ji inda tauhidin mu ya fi nasu kenan su wannan sun ce ƙudura ka haɗa Allah da wani kenan misali Allah sai ya ara sai ka ce Allah ya ara wa mutum sababi mutum zai iya taimako na zan iya ɗauko kaya in baka ka taimake ni wani taimaka min ka ɗora min kayan nan ya taimake ka wai saboda me saboda zai iya yi ne zai iya yi amma wannan wanda Allah kaɗai ne yake yi shine ake magana to mu wannan ma wannan ma Allah kaɗai ne yake yi wallahi wallahi dan adam bai sai yi ba kawo min da ya taimaka min ɗora min waye ya ɗora maka sababi mutum ne amma Allah ne ya sa ya ɗora ba da Allah bai gada ba wallahi ba za ka yi ba zai ya ɗora ba an gane to tauhidin nan sai zama ɗaya ne anan mu kuma biyu ne mu wannan na sababin ma Allah ne yake yi wallahi ba ba wani ba ba sabab mutum bane in kuma Allah ya ga dama sai na ce taimaka min ka ɗora min din sai Allah ya ce ka kasa ɗora mai din amma inda ya ka ɗauko ka taimake da to Allah ne ya ga dama shi yasa ka samu kudura irada Allah ta tabbata ka iya ɗora maka taimaka kuma 'yan uwa in ka tambayi masu wannan tunanin wai bayan Allah wannan magana da kuke cewa taimako na Allah kaɗai na Allah ne akwai wanda mutum zai iya yi wannan ya halatta kun ji kalmai ku yi underline wannan wannan ya halatta wannan taimakon da zan iya yi za ka iya yi ya halatta waye ya faɗa wani ne ya faɗe shi waye ya faɗi wannan cewa wannan ya halatta waye ya faɗi ba dai annabi ya faɗa ba ba sabon manzo Allah suka faɗa ba kafin in aka wuce wannan gurin da an shiga kama kama ke an gane suraka tauhidin Allah duk abinda Allah yake arawa mutane kai imani Allah ne yake yi in na ce taimaka min bi komin ruwa in sha Allah ne ya taimake ni Allah ne ya bani ruwan na sha amma sababi wani ne haka wajen abin da Allah kadai ne yake yi mu mun yadda hatta arziki ka ce Allah ka azurta ni albarkar annabi Muhammad annabi ya shigo ciki amma Allah ne kace ya azurta ka ko Allah ka bani lafiya dan alfarman annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna Allahn ka ce ba ka lafiya albarkan manzan Allah me ya bambance me ya balbalce tauhidi anan to haka nan ake rikita mutane kawai dan a kawo rudu wallahi kuma yahudanci ne kowa ya fara ganewa yanzu yahudanci ne dan a raba kan musulmi domin in muka haɗe wallahi muna magana da kalma ɗaya ayya ai kafircin duniya ya kare wallahi to wannan suka kano suka ce ta ina za mu shigo ko ina daga inda suka shiga amma yi mandan abin da mai muwahidi mai allahu akbar mai sallah kullum sallah yake yi me bincike a kansa ka ce yana wani abun da ba tauhidin allah ba to ga dai yanzu wannan wannan wannan sawi ne muke karantawa kun ji tauhidi tsarfa kun ji yadda imamu sawi yake faɗi mana tauhidi kuma duk littattafan mu haka suke kuma haka muka taso to Allah ka gane da mu to mu ci gaba كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون الله كذلك هكذا yadda ya faru ka gaya musu ma atallazina min qablihim min rasulin babu wanda manzo ya zo musu a mutanen da suka rigaye mutanen ka ya rasulullah duk wanda manzo ya zo musu kamar da muka karanta tarihin wannan bayan Allah su mutanen annabi hudu da da lodu da annabi salihu din nan najiya illa qalu sahirun aw majnun sai sun ce ai mai sihiri ne ko mai tabin hankali ne karka damu wannan tasliya ce ake yi manzon Allah cewa karka damu ya rasulullah dan sun faɗi ma ba kanka faro ba to أتواصوا به mm.
بل هم قوم طاغون Allah sai ce a tawasau bi wannan alif alhamza ce ta istifhamu ta qarir a tawasau bi wannan wasici ne na kafirci suka yi junan su kafiran farko mutanen annabi nuhu sun gaya wa wada haka cewa sahirun majnun sahirun majnun mutanen annabi hudu suka ce mai sahirun majnun mutanen annabi salihu sahirun majnun mutanen annabi shu'aib mutanen annabi lut haka dai haka annabawan da Allah ya aiko kowanne sahirun majnun da Allah ce a tawaso bihi wannan wasiya ce ta kafirci suke wa juna bal hum qaumun taghut muna mutane ne masu tsallaka ƙetare iyaka har da wasici na banza shine wannan wasicin cewa wannan in ya zo bakin sa ya zo daya kamar wasi kamar wasiya suke wa juna kuma wasiya ce ta kafirci ce in in- in kai ma in in wani annabin ya zo ku ku gaya mai haka abinda muka gaya wannan annabin namu kuma idan annabi na gaba ya zo ku faɗi mai abinda muka gaya shi ne a tawaso ne duk magana su ɗaya alkufur millatin wahida ko haka manzon Allah yake cewa alkufur millatin wahida kafirci dangi ɗaya ne kafirawa suna da hali iri ɗaya saboda me saboda manufarsu ɗaya shine ruguza ainihin wato gaskiya rusa gaskiya to kuma ba ta rusuwa ita to fatawalla anhum فتول عنهم فما أنت بملوم
Allah sai ce fatawalla anhum ya rasulullah bijire musu juya musu baya karka damu da su rabu da su amma anta bi malum kai ba abin zargi bane ka isar da sako ya rasulullah karshe na cewa Allah Allah hal ballabtu Allahumma ishhad ala hal ballabtu Allah ya isar da sako lokacin da wannan aya ta sauka sai manzon Allah tana sauka sai manzon Allah ga ya canja agam sallallahu alaihi wasallam ga ya canja fuskarsa ta canja gaba daya a bayan kalin sai tashi suka ce to kila abin da ya faru ga adawa da samudawa da sauran annabawa wato mutanen da suka kangare wa annaba annabawansu da manzannin su ma ya zo mana kenan tun daga Allah ya ce wa manzon Allah fatawalla anhu a rabu da su a daina kamar a daina wa'azantar da su kenan wa anta bi malu Allah ya fitar da manzon Allah so mu ya za- ina za mu sa kanmu kenan kowa aka roƙe manzon Allah shi ma ran shi a bace sallallahu alaihi wasallam aka yi ta zuwa ana zuwa a gaida shi ya ansa shi kenan ana nan ana nan sai aya ta gaba ta sauka me Allah ce وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين sai Allah ya saukar da wannan aya wa zakir kai wa'azi ya rasulullah fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa'azantawa tana amfanar mu'minai sai kowa ya dawo hayyacinsa kowa sai dawo hayyacinsa alhamdulillah alhamdulillah ai an dauka wancan magana ta kare tunda an ce ka rabu da su shikenan an gama kenan kaga kuma aka ce ka rabu da su annabi in ya daina wa'azi ai kuma halaka ta zo kenan to sai Allah ya saukar da wannan aya kai wa'azantarwa wa'azantarwa yana ambanan mu'minai ma'ana sai ta zama ayar ta zama nasika ce da ta farko suna da kyakkyawar alaka da waccan aya da wannan to shi yasa wa'azi ah, malamai suka ce wa'azi akwai ma hadisai na malam ya kawo ya kawo magana sai ce wal ma'ana in ji malam sawi wal ma'ana la tatruku tazkir ma'anar wannan aya karka bar wa'azantarwa karka bar tunatarwa farubbama in tafa'a bihi man alima Allah imanu wataƙila wanda Allah ya san da imaninsa zai amfana da wannan wa'azin naka sai ce wa yu'khadhu min al-aya za mu gano daga wannan aya annal bala'a cewa bala'i la yanzulu bi qaumin wa fihim al-mutadhakkirun bala'i baya sauka in dai a gari akwai masu wa'azi shi za a gari ake so a samu masu yin wa'azi kar mu saki a gari a ce kowa ya daina wa'azi bala'i bai sauka in dai akwai masu wa'azantarwa a gari in ji malam sawi sai ce lima warada saboda yadda ya zo a hadisi inna Allah ya tsalo ala amarin masajid Allah yana nuna wa wanda suke wato yana yana kallo masu raya masallatai bayar faula azabu an mustahiqi min mustahiqi sai ya ɗebe azaba ga wanda ya cancanci a ɗebewa azaba ne ma'ana Allah yana lura da wanda suke raya masallatai so sai ya ɗebe azaba ya ɗauki azaba ga wanda ya cancanci a ɗebewa azaba ne ma'ana aksari wa'azantarwa aksari a masallatai ake domin masallaci ne ne gurin taruwa ai salloli biyar to nan ne aksari ake wa'azi to shi yasa ya ce imamu sawu ya ce ya zo a hadisi cewa manzo Allah yana Allah ya ce ana ɗauke azaba ga wurin da ake wa'azantarwa a takaice da kenan so da ka yan uwa mai ta yin wa'azi Eh, kada kada la ya gurran naka koda koda wa'azin ka ce ai wa'azin in ma in mun yi baya shiga babu ruwanka kai dai kai kai wa'azi fa inna ma alayka al-balagh wa alayna al-hisab isarwa taka ce mu kuma hisabi namu ne inji Allah saboda kai wakili ne na ubangiji dukkan wanda Allah ya dora wa rawani ainihin wato jagoranci na addini a gari ko dattawan gari ko wanda suke Allah ya sa sun san dan farfaro da barbaku to kada a sake kuma kar ku sake wa'azi ku ce sai malam wani ne zai a'a ballighu anni walau aya haka manzon Allah ce ku isa mun ko aya ɗaya balligu anni walau aya ko aya ɗaya ka sani ka je ka sanarwa da wanda bai sani ba ka ce ni ko na ji malamai sun ce ni ko na ji malam wana ya ce ni ko na ji malam wana ya ce Allah ya ce ni ko na ji malam wana ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan shine dole a rika yin a rika wa'azantarwa Allah yana rage fishinsa inda akwai masu karantarwa masu wa'azantarwa a guri Allah ta mu dace. To.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
Allah sai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa sannan ban halicci aljan da mutum ba illa liya'buduni sai dai dan kadai su bauta ni sai malamai suka ce wa ma khalaqtul jinna as-sa'id al-jinnu as-sa'id aljani wanda yake ɗan aljanna wanda Allah ya azurta shi wal insa as-sa'id da kuma mutum mai arziki wanda Allah ya azurta shi da aljanna illa li ya'budu haka wasu malaman kamar Imam al-Bagawi haka ne ga ya fado wasu malamai irin su ko ikramata ne haka suka fassara ma khalaqtul jinna as-sa'id wal insa as-sa'id illa li ya'budu nan ma malam sai kawo yace wala yunafi zalika ai kun ji an ce ban halitti aljan da mutum ba aljan da mutum akwai kafirai ciki ko akwai kafirai aljanu akwai kafiran mutane to sai malam yake cewa wallahi na bi zalika wannan magana da Allah ya faɗa cewa ban halitti aljan da mutum ba sai dan bauta min wannan baya kore adama ibadatul kafirina wato cewa idan bayi kafirai ba su bauta wa Allah ba a ce ba sa ciki bai ba zai kora wannan ba ai kafirai ba su bauta wa Allah ko su ba mutane ba ne mutane ne aljanu akwai kafirai ba su bauta wa Allah su ma halitta ce mutane ne sai ce li'annal ghaya saboda inda Allah yake kai matuka din la yalzamu wujuduha ba ya lazamta wai in gaya sai ka je sannan abin zai tabbata misali in ce dole sai ina so in yi yamma da Allah jama'a ina so ina so in yamma din nan ba ina nufin sai ka kure yamma sannan kai yamma ba kun gane me nake nufi misali ce kai bari in tashi in yamma sai na dawo a ce ina wani yana ba yamma yayi yamma din nan sai aka je aka samu nan bayan wannan titin nan ai dai yayi yamma ko da Allah daga titin a gaba ba yamma to yana nuna bai je yamma din ba yayi yamma shine abin da malai yake nufi ana sai ce la'an al-ghala la yalzam wujudaha kama fi zalika sai ce kama fi qaulika baraitu hadha al-qalam kama yadda zaka ce na so wannan biram la aktiba bihi dan yi rubutu da shi kalla tattabu bihi ba lalle kai rubutu da biram ba misali da Allah ce ban halarci aljanna mutum ba sai dan sabauta min wannan baya kore cewa kafirai dan ba su bauta wa Allah ba shikenan kuma Allah bai faɗi haka din ba an gane karatun kafirai ba su bauta wa Allah aljanunsu da mutanensu to amma duk da haka shi dai Allah ya halicce su bisa mai dan su bauta masa to shi yasa malamai suka ce Allah yana nufin dukkan wanda kaga yana bauta wa Allah to sa'id ne dan aljanna ne shi yasa mutane ku kiyaye duk bawan Allah da koga yana bauta Allah musamman musulmi wallahi ku kiyaye shi ku kiyaye mutuncin musulmi ko da baki ko da gabobi musulmi na da matsayi saboda wannan ayar ba to saboda kun ga kenan wanda koga yana bauta wa Allah to mai arzikin duniya da lahira ne ko da a nan duniya gashi yana bauta Allah amma kuma musulmi ne kuma bai daina ma'ana musulmi ne na bauta Allah kuma talaka bai da komai ba cin yau ba na gobe miskini ne fakiri ne to kaga mai arziki ne domin mai minan nari ila aljanna kamar yadda malam ruhul bayan ya faɗa yace akwai wanda rayuwarsu minan nari ila nari akwai wanda minan nari ila janna akwai wanda suke minan janna ila janna akwai minan nari ila nari gashi kafiri gashi talaka ba sallah ba salati bai imani da musulunci ba kuma kafiri ne kuma talaka kullum cikin wahala shi bai ji dadin duniya ba bai ji dadin lafiya ba to shine malam ruhul bayan ya ce kaga wannan daga wuta zuwa wuta kenan azabar duniya ga azabar lahira haka ne ko akwai kuma wanda yake minan nari ila janna musulmi ne mumini talaka kullum cikin wahala ake amma duk da haka ko faskare aka je ko kwasan kwata aka yi ko sharar kila ma kwasan menene ko menene aka yi aka yi wahala kyar ana ci da abin da za a ci amma ana cikin aikin sai ji an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce to an kira sallah kuma yanzu haka cikin shi bai ba karya ba kila ya fito nema ne aka rana ta yi wajen sha biyu ko karfe ɗaya aka kya cewa na zo kai mun faskaren nan misali nake kawo ba abin da za a yi shi bai ci komi ba ya zo ya fara faskaren ba karya ba ina fatan in ya yi da sa a bashi dan abin da za a bashi ya dan sai abin da zai sa a cikin sa sai kuma aka kira sallah sai kaga ya aje faskaren sai ya je alwala ya to masallaci ya idar da sallah ya koma karasa faskaren sannan a bashi abin da za a bashi haka ake ta rayuwa kullum cikin wahala to minan nari ila aljanna wannan abin da zai rage mai aljanna kawai da ya mutu dan aljanna ne akwai kuma wanda suke min aljanna ila aljanna ga arziki ga da wadata kuma ba a bar imani ba ana taimakon musulunci ana taimakon iyali ana taimakon jama'a gari ana ba su sadaka ana taimakon su ana abin da Allah ya sa ya yi ana ta taimaka musu arziki kuma ga imani wasu Allah ya ba su ga su da arziki ga imani kamar yadda ranar da shekarun je ne abin nan na ga wani babban mai arziki a ƙasar nan a makka ana ana nunowa ya tabarra ila Allah dan gwata ne bari faɗi muku sunan shi yayi haka gaban abin da yana tabbata yana daga hannu yana addu'a ya zarra ila Allah to kaga shi kaga duk da halin da Allah ya bashi mai akwai abin da yake nema wajen Allah ko akwai abin da yake nema to yasa haka na gani a waya wani shi kuma da Allah ya azurta shi Allah ya bashi arzikin sai ya gina gidan marayu wallahi an turo mashi a WhatsApp ne wani wani group din munafiki ne da su na gani sai ya gina gidan marayu wallahi malam in ka gani in da imani wallahi sai kai kwalla gidan marayu ya gina maza da mata ga ajujuwa ga dakunan kwana kuma shi ya- shi ya gina da kudinsa da arzikin da Allah ya bashi ya ɗebo ƴaƴan marayu ya ya ɗinka musu uniform ya komai suna makaranta sosai gaci ba yunwa ba kishirwa sai ya taho da matarsa da ɗan ɗansa a- matar ta riƙe ɗansa suka ya shigo gurin yara maza da mata kowa ya ga ubansa wallahi tallahi abin wallahi sai kai kuka in ka gani da ne da ne kwalla suna shigowa yana shigowa gidan ga baba ga baba abba abba abba suna ta suna tsalle suna rungume shi suna tsalle suna rungume maza da mata suna rungume shi nace Allah ka azurta mu ma mai irin wannan to kaga arziki yayi ko to saka Allah ya basu ga arziki ga imani arzikinsu bai hana su su- su ji a mai Allah yake faɗa ba daidai ruwa daidai abin nan abinda Allah ya horo suna yi shi yasa zamu ga wannan aya ban halarci mutum da aljanna ba sai dan ba su bauta mu ban halarci aljanna da mutum ba sai dan su bauta ne sai malamai suka ce mecece ibada ibada yan uwa malamai sun yi ta'arifin ibada abinda kuke cewa definition na ibada sai suka ce al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinati wannan ce ta ibada ibada suna ne wanda Allah ya tattaro abubuwa da yawa jami'un duk abin da ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah duk abin da Allah yake so ibada ne min al-aqwali abin da Allah yake sannan fada Allah yake so kai kamar zikiri wal af'ali aiki yake so kai kamar sallah az-zahirat wal batina fadan nan a boye ka ake so ka fadi ko ko aikin nan a boye ake so kai ko a bayyana ake so kai aikin ko a bayyana ake so ka fada abin da zaka fara wannan shine ibada duk abin da Allah yake so na aiki ne a bayyana ko a bai duk abin da Allah yake so na faɗa ne faɗi ake so ka yi shine ibada jama'a Allah ce wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun aljan wanda Allah ya azurta da aljanna wanda Allah zai sa shiga aljanna dan adam mutum wanda Allah zai sa shiga aljanna to ban halce su ba fa sai dan su bauta ne sai za an ga mutum yana bautar Allah to ba shi da Allah ne ina fatan mun ke mu kiyaye da wannan to sai kaga mutum yana ta ibada Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa ina zikiri bi yayi azumi in ya samu kuɗi da da arziki zakka yake fitarwa eh ya samu dama fata yake je ya sauke farali kuma sai a haɗu da ni da kai da ita da waye da waye a harami kana dawafi muna dawafi muna dawafi tare gaya mun je mun sha ruwan zanzan mun tafi mun yi safa da marwa mun je duk ana yi tare to duk abin da ka ga ya shigo tsakanin to ka tabbata akwai shedan a ciki duk wanda Allah ya hore wa ibada to ka kiyaye shi saboda wannan aya Allah ta mun gane to saboda haka ibada ba kawai ta tsaya akan ibada da muke karanta ibada ba mu'amala ibada ce addinu al-mu'amala wanda kaga yana ibada ga sallah yana yi ga komai yana yi yana azumi amma baya da mu'amala kuma to akwai gyara akan ibadarsa domin in ya fita daga masallaci zai je zagi wani zai je ci mutuncin wani zai ci amanar wani zai saci kayan wani za a yi fada da shi shine abin tsoro a gari ko a unguwa amma yana sallah wannan yana nuna ibadarsa bata cika ba baya yin abin da Allah yake so ila Allah bai ma karɓar sallah yi mana ila Allah bai karɓar sallah shi yasa yake yin wannan abu saboda shi in dai ka karɓa sunanka manzo Allah yana cewa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai ƴan uwansa suka kubuta daga hannunsa da harshensa ba zai buɗe baki ya zage su ba ba zai buɗe baki ya ci mutuncinsu ba ba zai buɗe baki a jela ki murmura ba domin ya haɗa algungumanci ya haɗa fitina tsakanin musulmi ba zai amfani da wannan ko yin ƙarya duk ba zai ba sannan ba zai amfani da hannunsa ya cuci mutane ba ta kowane hali wannan shine musulmi saboda bauta Allah yan uwa mu daina kunkume ta mu'amala aqida shi yasa malamai suke buɗe su ce aqida ibada mu'amala aqida tauhidi kenan ibada irin sallah azumi zakka haji mu'amala harkar aure harkar ciniki harkar yau da kullun da kake ta yi sana'o'inka da kake yi shine mu'amala duka sai ka hada wannan sannan ka samu ibada an gane in baka samu wannan uku ba ɗaya cikin ukun nan bai halatta ka ɗaya rike ɗaya ba biyu ba bai halatta ka rike biyu ba ɗaya ba sai ka hada uku gaba ɗaya sannan ka zama cikakken mai yin ibada so da ka Allah samu yayi ibada jama'a to me Allah ya ce ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Allah ta ce ma uridu minhum min rizqin su bayin nawa da na halicce su aljanda mutum din domin su bauta min ba ina neman wani arziki ko wata karuwa daga gare su ba wa ma uridu an tutimuni Allah ya ce ba na bukatar su ciyar da ni ko su bani wani abin bukata shine abin da kake bukata Allah baya san abin da zaka bashi dan ka bauta wa Allah da ya halicce ka dan ka bauta masa karka ce to fa na yi maka shi yasa idan kana bautar Allah da girman kai to ka tambayi kanka shi yasa wancan hadisi manzo Allah ke cewa wanda yake da daidai da kwayar zarra na, na girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda yana bautawa Allah da girman kai da ka bautawa Allah ka ce to ai nayi ai kuma yanzu sai a bani girman kai ya shigo kenan tunda nayi yanzu sai a bani girman kai ya shigo kenan ba Allah ba kai ka ce in bauta maka ba to na bauta maka to ni kuma sai a bani sakamako na ka zama ba mu mutajile kenan ka bauta wa Allah kurum shi ya bauce ka shi ya shi ya haifi ya hai- ya halicce ka in ka bauta masa ka fawwara wa Allah kuma ai ko mai mai garin ku inda da girmamawa ya sa ka aiki je ka kai min kaza kaza je ka gona ta eh, ka ci tsaya cikin yan kwadagon nan eh, ku yi aiki tare duk abin da zan ba su zan baka ce tauran kai dare je ka tafi cikin yan kwadago ka tsaya kana inspection din yan kwadago misali a gona aka gama sai ka rako su kuka zo wajen mai gari yana sallama su yana sallama su inda ladabi zaka ce to ni na nawa awa zaka tambaye shi ba mai gari ba zaka tambaye shi ba in ya dauko ya baka to alhamdulillah amma Allah in bai baka ba ba zaka ce ranka ya dade ina nawa Eh, kai mai ladabi kenan ashe kai baka kai matsayin shi ba ba kai matsayin kusa da mai gari ba kenan to saboda haka mu rika kulawa kwarai da gaske shi Allah da ya ce mu bauta masa ba yana da kun ba ya bukatar komai ya yi wannan nasu an tuku kara ila Allah ke bukata wajen Allah baya bukatar komai in ka bauta wa Allah kanka ce ka kare Allah ne ba ka kare Allah da komai ba Allah cikin hikimarsa ba a tambayi abin da ya faɗa kawai cikin hikimarsa ne ya halicce mu ya ce mu bauta masa saboda kai sai ka bauta masa in ka bauta masa kuma shi ya gani abin da ya so shi ne zai yi da kai shi kuma Allah ba ya saba alkawari ka rike wannan lalle in ka bauta masa din to in Allah ya yarda in yi alkawari yayin cewa zai in ka mutu zai maka rahama to sai ka bauta masa din kuma sai ka bawa Allah lamarin sa inna Allah huwa razzaq Allah إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah shine ar-razzaq shine mai bada arziki daga cikin sunayen Allah ar-razzaq ya razzaq ya razzaq kana ta yi kana ta yi da imani Allah zai azabta ka surku watal mati shine mai karfi almati karfin mai kauri ba ba karfi wanda zai tsufa ba zaka iya samun mutum mai karfi a ce a ai jiya ai jiya ka sani kamar yadda ranar naji a Umar Sani fage yana ba da wani yana ba da wani labari a fage abin ya faru unguwarsu yace akwai wani kakkarfan mutum kakkarfa yana tashansa sai sa ya fada rijiya sa fa sa ya fada rijiya aka kira shi aka aka daura mai igiya aka daura mai igiya a kafa da hannaye yana jawo sa shi kadai yana jawo san yana yau sabarin san shi kadai sai aka ga kawai kafarsa jini na dan zuba abinda aka gani kenan kawai kuma sai da ya fito da san amma a ƙarshen rayuwarsa yana zaune a fage da ɗan ƙoƙonsa ya tsufa yara suna ɗan saka mai wasu ma suna jan shi ku yas a zaune yara suna zuwa suna kama rikai suna jan shi suna irin wasa suna mai abin da nan ƙarfin ya kare to shi sa Allah ce inna Allahu war razzaqu zurquwa al-quwwatul mati dan karka ce irin karfin mai karfin mutum ne a karfin Allah al-matinu ne almatinu abinda baya da mai kauri wanda ba za ka iya ganin karshen sa ba shi yasa wani aya Allah manzo Allah yake faɗa inna hadha ad-din matinu fa awghilu fihi bi rifqin wannan addini yana da kwari yana da fadi yana da kauri ku shige shi da sauki to shi yasa Allah ce siffanta kansa almatinu zul quwwatul matin karfin Allah bai karewa ba irin karfin halitta bane to
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Allah sai ce fa inna lillazina zalamu lalle wa'anda suka yi zalunci tun daga zamanin manzon Allah suka yi zalunci suka yi kafirci ga zalunci ga kafirci duk wani lokaci zalunci yana iya zama kafirci kafirci ya zama zalunci to Allah sai ce duk wanda suka yi zalunci sai ce zanuban suna da rabo misul zanuba a sabi kwatankwacin rabon ‘yan uwansu kafirai yadda suka yi aka ba su alhaki su ma za su samu alhakinsu duk wanda ya zalunci abinda aka ba wayancan kasansu kai ma kana da naka Allah kiyaye ko in ce su ma suna da nasu domin ba ma cikin Allah yadda duk wanda suka yi zalunci to suna da zanuba zanub zaka ji an zantin an mai wasali sama zanub shine annasi zanuban duk wanda suka yi zalunci suna da raban su misalin zanuba ashabi kwatankwacin raban mutanen su kafirai fala ta sajilun ko fala ya sajilun su daina gaggawa azaba suna nan da nasibin su zanub din suna nan ai daga nan aka samu zanub na guga ko guga ai kun ga ana kiran zanub domin guga zaka zaka ɗebo ruwa da shi in ka saka guga a cikin rijiya ai raban ka zaka ɗebo ko ai mana ko zaka ɗebo duka ruwan rijiyar ne a'a wanda gugan ka ya ɗauko shine zaka gani shine zanub to Allah sai ce fala ya sajilu su daina gaggawa su ma yanda wa'ancan suka halaka aka halakar da su yau sun waye gari cikin azaba Allah cikin fishin Allah yanzu labari kawai ake suna can suna kunkwada azaba to su ma suna da rabar su su daina gaggawa gaggawa me suke yi yana nan tana nan zuwa na'am فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Allah sai ce fawailun tsananin azaba ta tabbata lillazi na kafaru ga wanda suka kafirce wa Allah min yawmihim allazi yu'adun daga wannan rana ko a wannan rana da aka yi musu alƙawari ita ce ranar kiyama lallai wailu suna nan azaba na nan kalmar wailu malamai sukan tafasara ta da kala kala kala kala cewa da bi jahannama wailu kalmatu azabin to dai kawai azaba ta tabbata ga wanda kafiran da suka yi kafircewa Allah a wani rana ranar alkiyama Allah kiyashe mu to eh, nan za mu tsaya Eh, muna son eh, mu kai da insha Allah gobe eh, in Allah ya da gobe da so samu ne mu zo da wuri mu kai ƙarshen suratul turi din nan mu fa- mu kai mu fara suratul najm in Allah ya sa muna rayuwa kamar yadda na gaya muku dai in Allah ya da gobe za mu yi addu'a inda ta za mu yi addu'a gobe ba don muna so ba saboda da zaran goben lahadi ta yi kuma akwai uzurruka da za su ka faɗo kanmu ba daɗi a ce an yanke karatun sosai mai haƙuri da abin da Allah ya samu ka samu insha Allah ta'ala da rai da lafiya eh, baɗi sai a ɗora insha Allah ta'ala gobe za mu yi addu'a an fara da wuri fatan da muke yi wato mu dai mu dai kai karshen sura nan ni da haka na so amma da Allah ya fara haka Allah ne eh za mu yi kokari mu mu dan tafi da dan sauri mu fara da wuri mu kai karshen surar sannan sai mu yi addu'a Allah ya samu dace eh na'am to to gaskiya ne maganar dais ne ko kalmar ita shi dais akwai makaruhi wanda yake makaruhi kamar misali ya sa dais wanda zai bak- zai mai da eh, su- sumashi ta zama baka ko gashin ta zama baki wannan shi ne malamai musamman mazhabar malikiya aka ce makaruhi ne amma kamar da yi wanda za a sa ba baki ba wanda za a dan rina domin wani abu kamar da ina fuskanci da ba shi ne ake sa akan gashi ba ko shi ne ko da ake rina gashi ko shi ne da ko ko akwai wani abu wanda shi shi ne ko to in dai shi din ne akwai wanda za ga na sunna ne ma za ga wasu suna sa wanda zai zama ja na lalle wannan sunna ne ma in namiji ne mai tambayar in mace ce eh, in dais din ya kasance eh, aksari mata za su sa dais ne domin kila eh, suna son eh, gashin su ya baki to shine malamai ma suka dan yi sabani akan mata amma akan maza makarori ne mutum ya ya rina gashin sai zama baki bayan furfura ta fito ya sa fari baki makaruhi ne a maza ma mutum malkiya amma idan zai sa dais ne wanda zai sa kamar ya sa kaga eh, na na- na lalle wannan sunna ne ba in kuma mace ce to wannan ya fi sauki a kanta ba laifi za a iya yi amma abin da ake tsoro kada dais ya haifar da ƙara gashi akwai bambanci da yi kawai akai magana amma na kama akwai ta magana ga ko baya da kyau amma za ka sa kowace kala shin to malam ya halatta ga musulmi shi ne dai magana ko kan dai magana da yi ne saboda haka kowace kala akwai eh, su mata malamai sun yi magana akan mata inda abin ya fi tsanani akan maza ne saboda akwai eh, eh, sort of kamar am- alamar yaudara wanda zai iya fitowa ka yaudari mace ko abin da ya kama da wannan amma su mata dama harka ce ta kwalliya ita kwalliya ta mace duk inda mace za ta yi kwalliya abin da ba a so a kwalliya wanda zai tagayyaro kalkillah ya canja maka halittarta kamar shafa mai a jiki wanda zai sa baka ce ta zama fara wannan kaga canja halitta Allah ne amma abinda in ka in ta sa shi kowa ya san wannan abin da ta sa din kamar gazar kamar hoda kowa ya san mace in ta sa hoda ko ai da ta je ta yi alwala ma hoda za ta fita to wannan duk malamai sun ba da rukusa akan wannan amma abinda mace za ta sa ya canja mata kala wanda kuma zai zauna a haka shi ne kamar uh, wannan abin da ake na- na na canja halitta to wannan ya zama she- shedanci ne wannan haramun ne amma inda yadda ake faɗin dayi din ne wanda za a wanke shi ya iya fita to wannan wanda in wa- kowa ya gani ya san kwalliya ce wannan an gane me nake nufi kowa ya gani ya san kwalliya ce kamar da za ta sa gazar ta sa hoda ta sa jambaki in gani aiko ta sa jan baki ta sa gazar ta sa hoda kowa ya san wannan kwalliya ne da ta ji ta wanke kwalliya ne to inda yi san haka yake ba laifi amma idan da yi zai zama zai canja mata runin ta yadda Allah ya yi wannan haramun ne da nassin Qur'ani da nassin hadisan manzo Allah shi kuma wannan yace malam tambaya menene ta ce ta ce asham da ash da shafa'i da wutiri farilla ne ko sunna tofa ai kun ji watan bai ko asham da shafa'i da wuturi asham ɗaya kenan shafa'i da wuturi zan fara baka ansa shafa'i da wuturi sunna ce mai ƙarfi mai ƙarfin gaske bai halatta musulmi ya zauna ya sallar isha ya kwanta ya tashanta ka bacci bai yi mai bai shafa'i da wuturi ba wannan sunna ce mai ƙarfi annabi ya lazimce ta kuma ya kwaɗaitar kai akwai mazhabubun da suke cewa ma kanwa farilla ce shafa'i da wuturi shi yasa na fara bada ansa shafa'i da wuturi wannan ke ita asham sunna ce da farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sau biyu kamar yadda ruwa ya je kowa mai jin karatu da malamai almajirai sun sani wanzu Allah ya fito sau biyu sallar asham aka yi cikin jama'a sai aka ga ya daina fitowa kashe gari kai aka sabai suka taru wani kawai ma'anci sau ɗaya ne suka dawo suka cika kofar masallaci suka cika masallaci ana jira ya fito bai fito ba da ya kashe gari an yi sallar asuba ka ce ya rasu Allah da zumun ta jira mun ga abin nan ce an cika sosai ce ai kiftu an tufrada alaiku kiftu an tufrada alaiku ina tsoron kada a wajabta muku a shan a ce dole kowa sai ku ko ba lalle ku iya yi ba sai dai da fitowa kun ga fitowar da ya ɗaya ko biyu din ta zama sunna ko ko bai hana a yi ba shi sai ya koma cikin gida sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa sai suka ci gaba da yin ashan bai ƙara fitowa ba an gane ana nan haka sahabbai suka ta yi asham ana ta yi annabi hai Allah ya karbe ransa Allah ya karbe shi sai jana abubakar ya zo kowa asham a gida ake ba mai fitowa masallaci da an yi sallar isha da azumin ramadana an yi shafa'i da wuturi yadda aka saba yi a masallaci kowa sai tafi gida sai ya je gida ya ta asham ɗinsa da shi da iyalinsa zamanin sai jana umar ɗan kasaf ya fito haka wasu sai su dan fito daga kofar gida haka ana sallah a shafa ga mutum ɗaya mutum biyu sai mutum ya fito da ɗan iyalansa ko da ɗan makwabcinsa sai a ga ana sallah kurada haka ana ɗan haɗuwa ɗaya biyu uku sai ce kai wannan abin kamar zai raba kan al'umma sai ya ce a dawo a haɗu sai ya naɗa ubayi bin kaf babban sahabi makarancin qur'ani ubayi bin kaf shine limamin asham na farko bayan manzon Allah ya ce ya ubai kai ne makarancin garin nan ya ce zo a ci gaba da sallar nan a cikin jama'a a shamdin nan tunda ai manzan Allah ya tabbatowa an yi ko ya kaga wani dan haske ne nan sai aka ci gaba da yin sallah asham a masallacin manzan Allah asham fa muke magana ana ji asham da yaga an cika masallaci abu ya haɗu madina ta haɗu ana sallah a wuri ɗaya sai ce ni'imatul bid'atu hadhihi sai ce ma dalla da wannan bid'a wata bid'a bid'ar asham me yasa ya kira ta bid'a saboda annabi ya bai ci gaba da yi ba kuma a ta yanke ta zan fatra shi kuma yazo ya hada ta shi yasa ya kira ta bid'a eh wannan kisa tana daga cikin hujjojin mu na bid'a mai kyau a musulunci ko yana nan cikin Buhari wannan magana da yake sahih Bukhari yana nan wannan ni'imatul bid'a ta hali tana nan cikin sayyid bukhari amma bayan Allah na yasa da dinga kama kame ai ai bid'a ce ta kauliya bid'a ce ta lugha bid'a ce ta kaza wai fatwa to wannan dai a takeice asham kenan jama'a asham muke magana ana ji na asham sunna ce mai tambaya asham sunna ce asham sunna ce yana da kyau ai asham amma original asham wacce take mai kyau ban ce wacce ake a masallaci ba kyau ba shine wanda zaka shiga da kai da iyalinka ku yi sallar tarawihi kai da iyalinka wannan shine kowanne sunna in an taru a masallaci an yi kamar yadda sai jana umar ya sunnanta babu laifi kamar yadda muke a masallacin haka ne ko yawwa amma kaka gaya min tahajjudi tahajjudi ba ka faɗi mishi dukkan sallolin da manzon Allah bai taɓa yin tahajjudi cikin jama'a ba wannan bid'a ce sabuwar fil original bid'a wacce muka kirkiro ta muke yi abin mamaki abin haushi abin tausayi sai ka rasa me hikimar sala speaker har yanzu na kasa gane ba an yi ashan fa an yi ashan kowa ya tafi gida can da dare kuma sa zo sai a fara a wasu billahi mina shi sai ka hana ni bacci ni ina daki gidana a kwance kila na yi salloli na ina son yin bacci ka hana ni bacci haka ba muke yi ba ba fa ina kashe gwiwa masu yi din ba ne amma ku sani babu maganar tahajjudi tahajjudi ijtihadi ne na malamai za ka ga akwai wani na taɓa jin wani malami wanda ya rasu din nan yake cewa wai ai an taɓa yin annabi ya taɓa yin tahajjudi ya wata rana da tsakar dare wai ya fito ya zo masallaci ya tara mutane akai akai akai sallah da sai ka tambaye ka ce wata sallah ce lokacin da ya tazo cikin daren yayi asham bai yi asham ba wannan in ya inganta bai yi asham ba asham ita ce sallar daren asam ita ce tahajjudin asham ita ce tahajjudin ita ce sallar daren an gane dukkan ruwayar da za ka ɗauko a ce sahabbai sun yi sallar dare tahajjudi cikin jami wallahi asham ce amma bayan an yi asham a tada wata sallah daban da jam'i a masallaci wannan istihadi ne kuma bid'a ce wacce mu dama mun yadda akwai bid'a mai kyau a addini to nan mun haɗu wajen wannan bidi'a za ka ga hatta harami hatta wani sabon kiran sallah yake wanda babu hayya ala salati ina ina na dinga dariya as-salatul qiyam ya ibadallah da Allah wannan ku taba ji wajen manzon Allah Abubakar bai taba yi ba Umar bai taba yi ba Usman da Ali ba wanda ya taba yin wannan wai salatul qiyam ya ibadallah da ce to kuma wannan irin kiran sallah ne wai bayan an yi ashabnin kuma sai a yi salatul qiyam ya ibadallah kama a wannan kwanakin yanzu yau suna nan in zaka in ka kunna suna da suna yi ba an yi sallah asham kuma sai a dawo sai kuma a ci gaba da sallah to yan uwa Allah ta'ala haka yake mu baba muna baba ina mu nan mun yadda da wannan muna yi ni da dubbi nake yi ko sallar asham din tahajjudin ma in ta kama sai in yi an gane karatun ba ina korewa ba ne amma ina so in tabbatar wa wanda suke cewa bid'a din nan masu cewa kullu bid'atin dalala ku dalalatin fil nar da su nake mu mun yadda akwai bid'a a addini wannan shine a takaice mai tambaya tambaya ta yi kyau kwarai da gaske asham asham sunna ce kuma kar mutum ya bari ta bashi amma shafa'i da wutri ita ce kan gaba shafa'i da wutri ko mutum ba zai samu yayi asham ba ya sha kunu ya mai yawa ko ya ci abinci kar ya sake ya kwanta bai shi bai da wuturi ba an gane to followed by asham to Allah samu dace na wa alaikum salam kwarai da gaske na ya yi abin da ya kamata wanda yake zai sallolin dare sai ya shafayi an gane manzo Allah na cewa ya kasance ƙarshen sallolin kujiri ne idan za ka yi sallar dare sai ka bi shafa'i a masallaci da an tayi za a yi wuturi sai ka fita an gane da an tayi za a yi wuturi sai ka fice abinka saboda kana kayi shirin yin sallar dare sai ka je sai kai sallolinka kai karatun kura kai azkar ɗinka ƙarshen baccinka ya kasance wujirin ne lafi an fahimta ne yawwa Allah sa mu dace to assalamu alaikum Oh,